نعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات نعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مقرا ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ومن على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم وخلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح القاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to a ci gaba dai da darasin da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratul tauba idan ba a manta ba a jiya a salo na suratul tauba ya kuma shiga da mu kauye da muna ta magana akan madina birni birni birni to jiya an fara shiga kuma kauye da mu dama kuma halinta kenan tun da sayyidina Abdullah bin Abbas yake cewa manzon Allah bai gushe ba Allah yana saukar masa da wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum a suratul tauba yace har sai da muka yi zaton babu wanda za a rage ba a faɗi sunansa ba ko ba a faɗi maganarsa ba a ciki suratul tauba bata fito ta yi menshinin sunaye ko ta faɗi sunaye daban-daban ta ce wannan shine wane ko wannan shine wane ba amma halaye da maganganu duk ya sa an gane masu irin wannan abun saboda wani abu ne mutum zai aiwatar shi kadai ya aiwatar da abun ba a san san da yayi ba ko kuma a'a yayi gaban waɗansu baya tunanin wannan maganar za ta dawo Allah ubangiji sai saukar da aya akan wannan maganar idan Allah ya saukar da aya to kaga yanzu tunda an san shi ne ya faɗi wannan maganar to ko da ba a ce shine wani ba to Allah ya riga ya fallasa shi domin an san shine ya aikata wannan abun ko ko shi ya faɗi wannan magana to haka salon da ta yi kenan suratul tauba duk da akwai riwayar da take nuna mana wanda ibnu jarir yayi daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wace ina ga zamu zo da ita a wajen fasarar ayar Allah subhanahu wataala da yake cewa wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim a wajen fasarar wannan ayar abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma yayi magana akan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika fitar da su daya bayan daya a fasarar wannan aya to yanzu ajiya mun yi magana akan Allah ubangiji ya ce al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih Allah yayi magana akan su wannan abin da take nufi ba wai tana nufin dole kafirci da munafircin sai a cikin su kawai ake samu ba a'a wato kafirci duka kafirci ne amma in an samu kafircin larabawan kauye to ya fi tsananin kafirci akan kafircin waɗanda ba su ba haka munafurci duka munafurci ne amma ya an samu munafurci larabawan ƙauye to ya fi tsananin munafurci akan wannan sannan kuma su suna da wani abu akwai ajdaru Allah ya alamu hudu da ma'anzar Allahu ala rasuli su ne suka zama mafi cancanta na ya zama sun basu san abin da Allah ya saukar na hukunci ba da iyakokin da ya zartar akan annabinsa saboda sun yi nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa tare da shi saboda haka abun ba a samun labari akai har ma wasu malamai suka ce ga su kuma suna can gefe ba sa ma samun halartar juma'a ba sa samun halartar salloli tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wanda yake halartar sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma saboda munafurci ya zama wannan abun bai mara amfani ba to ina ga wanda ga munafurci kuma gashi baya sallah tare da manzon Allah ba halartar sallah tare da manzon Allah kaga abun zai kara yuwa zai kara tsawo akan wannan saboda haka ga munafurci ga kafirci ga kuma sun yi nisa da manzon Allah saboda haka yawan saukar ayoyi ba za su rika jin labarin ta ba sai dai a ce an yi kaza an yi kaza wasu malamai sun ce su ne jama'a da yawa daga muzaina wasu suka ce daga juhaina wasu suka ce daga aslam wasu suka ce daga gifar dukkaninsu dai kowane ba wai ana nufin banu aslam din baki ɗaya bane munafikai a cikinsu akwai ba ana nufin muzaina bane baki ɗaya cikinsu akwai domin ga mun faɗi mutane guda bakwai ɗin nan na jiya banu muqarrin din nan ai dukkanin su daga muzaina suke kuma larabawan kauye ne su ma a nan wajen wanda suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin fasarar ayar mutajiya na wajen wala alal ladina idza ma ma atauka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dami hazanan Allah yajidu ma yunfikun wanda muka ce duka su su bakwai din nan dukkanin su sahabbai ne wanda halqurdabi yake cewa ma ba taba samun waɗansu sahabban da suka samu wannan matsayin da suke da shi a nan ba wato babu wanda ya kai wannan abun babu wanda ya samu irin fadalar da suka samu su bakwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su sahabbai sun baro garin su sun zo sun yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kuma dukkanin su su bakwai din nan sun je ghazwatul khandaq sun shaida khandaq su ne wanda muka faɗa a jiya muka yi magana akan annu'uman da maqil da aqil da suwaid da sinan da abdullahi da abdurrahman dukkaninsu kowanensu bunu mukarrin ne to kaga ba za a ce duka muzaina mutanen banza bane haka ba za a ce duka juhaina mutanen banza bane haka ba za a ce duka aslam mutanen banza bane haka ba za a ce gifar duka muta amma su ne aka samu waɗansu da yawa a cikin su ga su mutanen zaune suna suna ƙauye amma kuma sun zo sun yi waɗannan abubuwa a ciki to wannan yana daga cikin abin da ake gaya mana kuma Allah madaukakin sarki ya nuna cewa saboda nisanta da suka yi na ba sa samun labarin abubuwan da dokokin da Allah yake saukarwa a bisa manzansa yana daga cikin abin da yake kara musu karfin inadi da tsabar kiyayya idan an samu mai kiyayya din ko kuma tsabar munafurci in an samu munafiki din a cikin su waɗannan su ne wa ajdaru Allah ya alamu hudu da ma anzalallahu ala rasul wallahu alimun hakim amma wa min al-arabi amma daga cikin larabawan kuma har wa yau wannan shi ma irin wancan ɗayan ne wato a nan ya yi magana ko Allah subhanahu ta'ala yana da wani salo a cikin alkur'ani wato yana yin balancing akan abubuwa ko menene Allah subhanahu wataala zai zaka ga kamar babu wani wanda za a ce a to ai wannan an ce sau kaza wannan an ce sau kaza da yace al arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasuli yace wa min al arabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad dawa'ir alaihim da'iratu saw sai kuma yace wa min al arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allahi wa salawati rasul ala innaha qurbatun lahum kaga ya faɗi mutanen banza guda biyu gashi ɗaya yana- yanzu na an faɗa man yu'minu billahi to sai sake cewa min man haulakum min al-a'rabi munafiqun sai sake cewa wa min ahli al-madina saboda to kaga anan wajen yayi balansin kar waɗannan su ce a, an faɗe su sau kaza waɗannan kuma ba a faɗe su sau kaza ba yayi gaba yace wa akharuna atarafu bi dhunubihim khaladu amalan salihan wa akhara sayyi'a yace wa akharuna murjauna li amri llahi imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alayhim duk wannan Allah ubangiji yana so ya nuna maka cewa duka dai daki daki sai an bi kowane yanda duk wani mai munafurci duk wani mai abun kirki zai ji sunansa a suratul tauba haka duk wani mai abun banza to zai samu kansa a suratul tauba a hankali a hankali duk sai ta fallasa shine Allah ubangiji yake gaya mana yace wa minal a'rabi akwai daga larabawan ƙauyen nan man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wanda yake rikan abin da yake bayarwa na infaqi idan aka ce a bayar saboda Allah madaukakin sarki aka ce gashi a infaki to shi sai ya dauki abin da ya bayar din kawai magraman kawai wata asara ce ya dauka ya bayar dan haka baya fatan samun kyauta a samun lada a wajen Allah baya fatan samun sakamako kuma ba yayi bane dan umartuwa da umarnin Allah ba saboda haka kawai zai bashi haka kawai magraman yana ganin kawai wannan kamar aikin banza ne kawai yayi ya dai bayar ne kawai haka dama shi yasa Allah subhanahu wataala yake magana akan cewa a, a, wala yunfikuna illa wa hum karihun ba sa bayarwa da abu sai dai suna masu kiyayya kin wannan abun ba sa so su yi infaki din shi yasa a ƙarshe Allah subhanahu wataala yace baya ma son wannan kyautar tasu dan ya ce wa mamana wa an tuqbala minhu nafaqatu illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la yatuna salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun duk ba sa ba sa zuwa sallah sai a halin kasala ba sa yin infaki face sai suna ki kamar za su cire ransu su bayar suke ji saboda haka Allah ya ce to ba ma son kyautar tasu wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatu illa annahum kafaru billahi to shine a can yace kul anfiqu taw'an aw karhan lan yi taƙabbala minkum innakum kuntum qauman fasikin ku bayar halin kuna so din ko ko kuna ki Allah ba zai karba daga wajen ku ba domin dama kun kasance mutane fasikai Allah baya karbar abu daga wajen mutanen da suka zama fasikai saboda haka yanzu ba a ma san kyautar ta su shine Allah ubangiji ya ce to waɗannan munafukan akwai su a can ƙauye ire-iren su wannan an yi magana na birni to yanzu kuma minal arabi karka ce a ai can wajen an yi magana akan cikin abin da la- m- a, munafukan cikin birni suke yi har da yin infaki ba dan ransu yana so ba har sai da Allah ya ce ba ma so ma ko su bayar da dadin ran ko su bayar ba da dadin rai ba duk ba ma so to yanzu wannan ayar sai suke a cikin mutanen kauye larabawan kauyen nan akwai man yattafizu wanda yake rikar ma yunfiku abin da ya bayar sai ya dauke shi a matsayin magraman kawai abin da ya bayar ba dan yana fatan samun lada ba kamar hasara ce kamar kawai yayi asara ya bayar kawai wa ya tarabbasu bikum ad-dawa'ir kuma yana nan yana yi muku dakacin ad-dawa'ir abubuwa masu kewayowa na fitina ko musiba ya same ku ad-dawa'ir jam'u da'ira فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين سبب haka Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan mutanen suna ya tarabbasu bikum dawa'ir suna nan suna dakacin wasu abubuwa munana su kewayo su dawo wajen ku su same ku akan wannan shine Allah Ubangiji ya nuna mana irin kalar waɗannan mutanen lalle wannan abin da suke nema ya samu muminai na musiba ba akan kowa zai kare ba sai akan su shine inda Allah ya ce alaihim da'iratu sau lalle hakika wannan masibar da za ta kewayo ta fado akan su ta muni to akan su kawai za ta fada ba akan muminai ba wallahu samiun alim ko Allah mai ji ne ga dukkanin fada da aka yi kuma alimun masani ne ga abubuwan da ake aikatawa wannan ita ce wannan fasarar wannan aya saboda haka akwai daga cikin munafukai waɗanda suke yin wannan abun za ka kawai cewa ake tawo bari mu gani ba dai sun ce sun- sun yi fada da wancan sun ce su wane ma ba mutanen kirki bane sun ce to bari mu kyale su bari mu gani shine Allah ubangiji a waccan ayar yake ce mana za ka ga mutanen da akwai rauni ko rashin lafiya a zuciyarsu suna yin gaggawar zuwa wajen mutanen da aka ba wa littafi yahudu da nasara suna mammatse musu suna shishige musu idan an musu magana sai su rika cewa muna jin tsoron kada wata masifa ta zo ta afka a kanmu yunwa ko rashin lafiya ga su su suke kawowa abinci to wannan Allah subhanahu wataala ce "Ah, to ai Allah ya kusata ya zo muku da fatihi ko kuma wani al'amari daga wajensa sai ya zama waɗannan mutanen nan su wayi gari suna nadama a bisa abinda suka zama sun boye a zuciyarsu sakamakon abinda suka boye na zuciyarsu na tunanin akwai wani abu mummuna wanda zai same ku to wannan ma yana daga cikin abinda za a yi a ciki wannan da'iratu sauɗin nan Allah Ubangiji ya nuna cewa ba yanda za a yi ta samu masu imani domin tun da ya tabbatar da ita ga masu kafirci ya ce alaihim da'iratu sau lallai hakika wannan mai kewayawa ta masiba ta muni ba ga wanda za ta fada sai gare su to haka Allah ubangiji ce haka zai saukar gare su wallahu sami'un alim Allah kuma mai ji ne ga fada duka baki daya alimun masani ne kuma baki daya ga aikatawa wannan asau din nan a ibnu kathir da abu amr su sun karanta shi da asu shine inda shatibi yake cewa wa haqqun bi dammi sau'i ma athani fathiha wa tahriku warshin qurbatun dammuhu jala yana magana yana cewa wai ah, wa haqqun haqqu waye da waye kiran ibnu kasir da abu amr to sai ce haqqu ibnu kasir da abu amr su bi dammi sau'i suna yi wa sau'u din nan damma sai zama su alaihim da'iratu su haka yake cewa ma'afani fatiha tare da asau na biyu a cikin suratul fatih shine sani fatiha na biyu din suratul fatih asau na biyu na cikin suratul fatih suratul fatih tana da asau asau guda uku akwai wa yu'adhibul munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati zannina billahi zanna sau sannan sai alaihim da'iratu sau to shine na biyu sai wa zanantum zanna sau'i wa kuntum qawman bura shine na uku to shine sai ce ma'a sani fatiha tare da asau na biyu a cikin suratul fatih to haka ibnu kasir da abu amr suke karanta shi da asau a ciki amma da na biyu a da na farko shine azzani da billahi zanna sau da wancan na ƙarshe wa zanantun zanna sau'i dukkanin su bisu istilafi ba a wajen faɗansa da sau'u din kamar yadda bisu istilafi a wajen umtirat matsarar sau ba shi ma sau suke cewa kamar yadda bisu istilafi a wajen ma kana abu kimra sau ba shi ma sau suke cewa amma wannan dai to da ibnu kasir da abu amr suna cewa alaihim da'iratu su a nan cikin tauba da kuma as-sau'i na biyu na cikin suratul fath to waɗannan su haka ake gaya musu a ciki to wancan ƙarashin kuma wata hariku warkin qurbatun dhammuhu jala a da da da haka zaka karanta akai sai kace a kaida sai kace wa tahriku warshin qurbatan ko kuma qurbatin to amma shi ash-shatibi yana daukan yanda lafazin yazo a cikin alqur'ani ai kaga in ka zo karanta cewa zaka yi ala innaha qurbatun lahum ai qurbatun zaka ce ba qurbatan ko qurbatin ba to saboda haka sai ya ki bari su shiga a cikin irabi wa tahriku warshin da harakar da warshi yayi wa qurbatun sai ce qurubatun qurubatun haka warshi ya fada daga nafi'u amma qalun annafi shi ma qurbatun yace kamar yadda duk sauran suka yi magana akai shine yace zammuhu jala ga dan masana mata fita fili kowa ya gani ala innaha qurbatun lahum amma dai bamu zo akan wajen ba ah, amma saboda baitin ya tafi akan wannan wa haqqun bi dhammi sau'i ma'a fathi ma'a fani fathiha ibn kathir abu amr sune haqqu to suna karanta shi bi dhammi sau'i da yi wa sau'u dinnan dan masu ce su da shi wannan ma'a fani fathiha da na biyun cikin suratul fathi shine alaihim da'iratu sau shi ma sun ce alaihim da'iratu su to haka yake karanta shi to koma dai menene dai mummunan abu ne baki daya abinda suke fata wannan abun ya faru ga muminai idan ba mu manta ba lokacin da Allah ubangiji ya saukar da ayar ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amihim hadha akwai waɗansu daga cikin malamai a akwai waɗansu daga cikin mutanen Madina wanda suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai wanda suka rika tunanin cewa to ai mutanen nan mushrikan nan da aka faɗa su suke kawo mana kayan abinci su suke kawo mana kayan awu tufafi su suke kawo mana kayan amfani abun masrufi su suke kawo mana magunguna su suke kawo mana mu duk bamu da waɗannan abun to idan muka ce an yanzu gashi an hana su ya kenan za a yi shine inda Allah ubangiji yace wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allah min fadlihi insha idan kun ji tsoron talauci ko kuntatuwa to ai Allah ubangiji zai iya wadatar da ku ya kusata ya wadatar da ku daga baiwarsa idan ya ga dama wanda aka yi magana aka ce Allah ya ciro wasu gurare da yawa suka zamanto dausayi ya zamanto babu zuwa nema wajen wani kuma ba a tunani a wajen wani sannan ya wadata arziki ya wadata lafiya a garin kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani annoba da ake yi a Madina kusan duk shekara shekara sai ya kwashi jama'a da yawa zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun ya daina yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake faɗa idan ba mu manta ba a Hunain bayan ya gama rabon ganima ansar suna tunanin cewa bai yi musu daidai ba ko kuma a su wannan abun an yi abun da ba daidai ba su an yi rabo ban da su me ya faru manzo Allah ya tashi yayi jawabi ya ce musu ya ku ansar shin ashe ban ban tarar da ku kuna a batattu ba Allah ya shirye da ku da ni suka ce haka ne ban tarar da ku talakawa ba Allah ya wadatar da ku da ni suka ce haka ne ya ce ashe Allah bai shiryar da ku ba da ni ya ba ku musulunci ya ce eh ya ce to kuna da sauran wata magana da za ku yi suka ce a'a ba mu da shi ya rasulallah ya ce to bari in gaya muka yadda za ku ce da kun ga dama da sai ku ce ba mutanenka sun koro ka ba suka ƙi ka muka karbe ka ashe da ba da ba ka da gata ba ba inda za ka zauna ka fake mu muka fakar da kai suka ce wa ne mu mu yi wa mu yi wa manzon Allah gori ya ce ba za mu yi wannan gorin ba ya ce to yanzu ba zai muku daidai ba ya zama sauran jama'a wasu sun tafi da akuya wani ya tafi da raƙumi wani ya tafi da doki sun tafi da abun duniya wa antum tarji'una bi rasulillahi ila rihalikum ku kuma ku koma da manzon Allah a can gidajenku a cikin kayanku suka ce eh mun yadda to anan ne suka gane ake manzon Allah komawa zai yi dan akwai wasu daga cikin al'ansar da suke cewa da aka yi fatu maka suka ce to manzon Allah tunda da yanzu kan ya zo ya ci garin su kuma ya koma garin su mun san cewa garin su ne dama abin da ai matsala ce yanzu kuma garin ya dawo hannunsa shi kenan mun rako shi zai dawo ya zauna ya ce a'a san wajen ku zan koma kuma ya koma wajen su shi ya shi islam a wajen sai ce madinatu khairul khalqi tayyibatu a'zamu biladi ilahi alamin wa afdam mahallatu nasril mustafa wa junudihi wa ansarihi wa huwa an-nabiyyul mu'azzam ya ce inda fa aka taimaki manzon Allah kenan aka taimaki jama'a sannan masu taimakonsa suke haka fa to yake cewa wa fiha mamarrun lin nabi wa maqarruhu biha al buq'atu al ulya min al bayt a'zam yasa akwai ma wani wajen da kai ko daki to albarka wannan a wajen wannan daidai wannan wajen to yafi daki ba shi a wajen sai ce wannan shine ra'ayinsa akan haka kuma ya faɗi dalilinsa to ashe kaga kenan anan su waɗannan mutane waɗanda aka yi magana a kai al'ansar sun samu wannan abubuwa to amma abin da ake gani shine wato ashe akwai mutanen da suke ganin cewa tun da kun ce suwa na ba kwa tare da su suwa na ma ba kwa tare da su suwa na ma ba kwa tare da su to bari za mu je mu gani mu gaya za ku kare kuma ko ba komai ana iya samun matsi na tattalin arziki ana iya samun matsi na rashin lafiya ana iya samun matsaloli da yawa saboda haka kenan akwai waɗanda suke yin irin wannan shine Allah yanzu ya fallasa su daga cikin larabawan ƙauyen nan akwai wanda yake rikar abun da ya bayar na infaki a matsayin asara ya bayar da ita kawai ne don an matsa masa sannan kuma wannan laifi na farko kenan sannan na biyu wa ya tarabbasu bikum dawa'ir yana nan yana cewa bari mu basu ai da ba mu mun san ba su iya yin komai ba ai muna nan da ku za ku ga abin da zai same su na masifa to Allah ya ce alaihim da'iratu sau masifa wacce take mai muni wacce za ta kewayo ta fado akan su to akan su kawai za ta kare wallahu samiul alim kuma sannan abu na uku ga wata tsawatarwa Allah ya ji abun da suka faɗa domin mai ji ne ga maganganun kowa bayan da za a yi tasu maganar a ce bai ji ba alimun masani ne da ayyukan kowa bayan da za a yi nasu aikin a ce bai sani ba saboda haka Allah ubangiji ya sani na'am
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله برحمته إن الله غفور رحيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم الله mai gafara ne mai jin kai wa min al-a'rabi akwai daga cikin larabawan ƙauyen nan man yu'minu billahi wanda yayi imani da Allah kamar yadda na gaya mana karka gaji an ce al'arabu a jaddu kufran wani faɗa a wa min al'arabi man yu'minu billahi akwai masu imani da Allah mun kawo waɗannan mutanen da su sun zo wajen manzon Allah ne fa suka ce ya rasulullah ka ba mu abun da za mu hau mu tafi yaƙi ya ce ba ni da abun da zan baku saboda wannan abun sai gashi sun koma suna ba da baya suna kuka ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون kaga wannan me yasa suke kukan nan imani ne da ba dan suna da imani ba da ba za su ji cewa su suna bakin ciki a ce manzon Allah ya fita su suna zaune a gida saboda haka a cikin larabawan kauye akwai wanda suka yi imani da Allah ba je na kawo mana riwayan Anas bin Malik wanda Tirmidhi ya cikin Ash-Shama'ilul Muhammadiyya ba na wannan zahir din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa kenan yace zahirun badiyatuna wa nahnu hadiru zahir shine kauyen mu mu kuma mu ne birnin sa saboda haka shine wakilin mu jakadan mu a kauye mu kuma mu ne jakadin sa a birni idan ya tashi tafowa sai ya yo tsarabar kauye ya kawo wa manzon Allah amma manzon Allah ko rabo aka yi idan ya ga wasu abubuwa wanda ya san ba a samu sa kauye zai rika ajiyewa ya ce ku bari idan zahiri ya zo sai mu bashi wannan abu shi ma sai ya tattara ya basu wanda nake gaya mana wata rana yana zaune kamar yadda shi dai a Tirmidhi yake riwaya daga ima daga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu akwai riwayan Anas bin Malik a shi ma akan wannan na wannan din na maganar wannan zahir din Anas yace manzo Allah ya tafi yana ta tafi yana yana tafowa sai ga zahir din nan ya bada baya yana ta ciniki yana ta sayar da abubuwan da ya taho da su shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ta baya ya rungume shi haka ya rike shi da karfi ya juya ya juya ya kasa yana cewa waye wannan ka sake ni mutane ana ta kallo ana dariya waye wannan ka sake ni ka sake ni mana sai wai wai yana wai wai ga manzon Allah ne sai sai ya yadda kuma a sake ni ya ƙara liƙewa yana ta manna jikinsa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsokana sai man yashtari minni hadha al-abd wa zai sai wannan bawan a wajena wa zai yace ya rasulullah idan tajiduni kasidan yace in ko ni zaka sayar wallahi zaka same ni yace a faduwa zaka yi ba zaka ci riba ba sai ce la innaka inda Allahi zalim manzo Allah ya ce masa kai kai a wajen Allah tsada ke gare ka tsada ne da kai to wannan ma kaga shi ba balarabin kauye ne saboda haka suna nan da yawa kuma ga waɗancan banu muqarrin din ai kaga kuma suna nan da yawa Abu Musa al-Ashari ma mutanen sa da ya kwaso ai daga kauye ya zo da su suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin riwayar Muslim ma ai ta ce akan su ne wannan ayar ta wala alal ladina idza ma atauka litamilahum ta sauka shi ma yana faɗa shi Abdullahi bi sayna Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu din Ubaydullah bin Qais sunansa yana cewa nazo tare da mutane na wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce masa ya rasulullah ka ba mu abin da zamu hau na abun hawa mu bi ka mu tafi yaki yace wallahi bani da abin da zan baku suka ƙara komawa suka sake zawowa suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ka ba mu abin da zamu tafi wajen yace wallahi bi na ga muku wallahi bani da abin da zan baku sai suka juya baya suna kuka bayan nan wajen sai Allah ya jefo wani abu sai Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira su ya ba su raƙumi guda biyar yace to ku je ku maleji da waɗannan ku je ku tafi ku Wa- sannan akwai larabawan kawai da aka ce albaka'un din nan ba na gaya mana kabilar wa ne akwai mutum daya kabi sai an hada sun kai su bakwai waɗanda da aka zo aka ce babu yanda za a tafi da su su ma suka kama kuka su ma daga ƙauye ƙauyen larabawan ƙauyen ne suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga a ƙarashin waccan kissa ta Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yake cewa bayan manzon Allah ya ba mu kuma da na tafi sai nake ce musu kai karfa mu zo mun samu matsala manzon Allah ya yi rantsuwa mun sa ya tayar da rantsuwarsa kai karfa abun ne yake yin albarka a gare mu to shine suka tafo suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah wannan al'amarin mu ba karfa mu zo mun yi laifi ma Allah yace ya akai mu muka sa ka kayi rantsuwa mun tambaye ka kace babu yanzu ga abun ya kawo yace eh bayan kun tafi sai Allah ya kawo abun da za a baku dan haka ba ni na dora ku akan wannan dabbar ba Allah ne ya dora ku ma hamaltukum alaiha innama hamalakumullah Allah ne ya dora ku akai shi ya dora ku akai ba ni bane sannan sai ke ce musu kuma ni ku sani idan na yi rantsuwa akan wani abu sai na ga wani abu wanda shi ne ya fi shi alkhairi to sai in aikata abin alkhairin sai in yi kafara akan rantsuwa ta shi kenan magana ta kare to waɗannan dukkaninsu suna daga ciki don haka wa min al'arabi man yu'minu billahi daga cikinsu akwai wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe ranar lahira wa yattakhidhu ma yunfiqu kuma yana rikar yana daukan abun da yake bayarwa yake infaki in an ce ai infaki yana daukan abun da yake bayarwa din to yana rikansa a matsayin qurbatin wani abun ci ga Allah madaukakin sarki saboda haka a- a nan kaga a can wa min al-arabi man yattakhidhu ma yunfiqu magraman wancan bisi imani da Allah ba da Allah ya faɗi waɗance ce al'arabu a shaddu kufran wa nifaƙan wa ajjaru Allah ya alamu hududa ma an zala Allah ala rasulihi to kishiyarsa wa min al'arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir da yace wa min al-arabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alaihim da'iratu as-saw shi kuma kisiyarsa wa min al-arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayyidu sayudkhiluhum Allah fi rahmatihi wadancan kuma alaihim da'iratu as-saw saboda haka da zai da zai da yace wadancan mummuna abu zai same su kuma Allah ya ji fadar su ya san aikin su waɗannan kuma sai sai yirkin Allah fi rahmati inna Allah ghafurur rahim saboda haka akwai daga larabawan kauye wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira wa yattakhidhu yana dauka ko yana rikar ma yunfiku abin da yake bada shi infaki da saboda Allah yana daukan sa matsayin qurbatin neman kusanci qurbat jami'i ne na wancan quruba din ko kuma qurba din in mun ce qurubatun shine in mun ce qurbatun shine amma jam'in sa qurbat qurubat ko kuma qurab ko kuwa ce qurban duka allazina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta yatiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar watlu alaihim naba'abna ya dama bil haqqi istarraba qurbanan to saboda haka kaga kusanci neman kusanci zuwa ga Allah madaukin sarki to yana rikar abin da ya bayar a matsayin qurbatin neman abin da za a kusantu Allah da shi qurbat inda Allah wa salawatir rasul kuma yana neman sa da matsayin abin da zai rika ya zama ya samu addu'ar manzon Allah salawat ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nufin addu'a da nema musu gafara saboda haka aka ce salatin Allah ya fiya da ɗaukaka martaba da daraja da rahama salatin mala'iku nema muku gafara da nema muku rahama salatin da manzon Allah zai yi nema muku gafara da addu'a a gare ku akan albarka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sai ce wa salli alaihim inna salataka wa inna salawatika sakanun lahum wannan addu'a da zaka yi a gare su nutsuwa ce da tabbatarwa za tana ƙara musu sabati akan gaskiya saboda haka kai a gare su to akwai daga cikin larabawan ƙauye wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira kuma yana ɗaukan abun da aka ce ya bayar a wajen infaki yana bayarwa akan daɗin rai ba kamar yadda wancan yake bayarwa a halin kin daɗi ba ba kamar wanda yake bayarwa yana ganin asara yayi kawai da dukiyarsa ba shi yana ɗaukan abun a matsayin qurbat neman kusanci inda Allah a wajen Allah kuma yana roƙonsa da- yana yana bayarwa da neman salawatin rasul addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala yace lalle kamar wannan al'amari haka yake innaha qurbatun lakum wannan abun lalle kusanci zai zama gare su ga Allah madaukin sarki tunda Allah ya ce a bayar kuma suka bayar to kuma insha Allah ta'ala Allah zai saka musu kuma zai kusantar da su zuwa gare shi manzo Allah yana gaya mana abu a hadisin Abu Huraira yana cewa Allah madaukakin sarki bayan da za a yi mutum ya yi sadaka ko ya bayar da wani abu daga daddaɗar ransa an fi bi nafsin min kasabin halal daga daddaɗar zuciyarsa kuma daga ah, kasabi na halaliya domin Allah baya karba sai abin da yake tsarkakakke yace face sai Allah ya karbe ta da damansa sannan ya ci gaba da renanta kamar yadda ɗayan ku yake renan kwikwiyansa ko yake renan ƴar karamar bishiyarsa yana bata ruwa yana gyara ta yana kewaye ta da kaya dan kar dabbobi su ci har ta zama yadda za ta kai ya sha inuwa to shi ma wannan sadakar haka Allah zai ta renanta ya ta renanta ya ta renanta har sai ta zama kamar dutsen Uhudu saboda girma hadisin a- a- a wannan hadisin Abu Hurairah yana cikin Sahihul Bukhari kaga kenan Allah subhanahu wataala shi ke karbar abin komin kankanta sai idan Allah ubangiji ya karba shi kenan yayi daidai amma komin yawan sa idan Allah bai karba ba ya zama aikin banza to bare wanda ya bayar yana ganin cewa "Ah, wannan ai kawai dai mu dai bayar kawai asara yake ganin ya bayar a to Allah ya ka bayar ma ka ce kai ka bayar dan Allah din ne ya koma can cikin zuciyarka ya kokwakwalo ya gano ba dan Allah kake yi ba ya ya mai da abun ba na Allah ba balle kuma dama ka ce a wannan kawai mu dai mu ka yi ma ka faɗa kai ba ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid din suna nan sun kasa sun tsare duk abin da zaka yi au ma yalfazu min qawlin duk abin da zaka yi yana suna bi suna ta eh, eh, eh, rubutawa saboda haka Allah baya barin ta ta kwana shi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk za a yi ya shiru ya kyale amma Allah madaukin sarki da an yi zai ce a a a sai yayi magana saboda haka suratul tauba din nan ta bi su ta fallaso su ala innaha qurbatul lahum waɗannan wanda suka bayar da wata niyya zai zamanto kusanci da neman yardar Allah madaukin sarki sai yudkhiluhumullahu da sannan Allah zai shigar da su fi rahmatihi a cikin rahmatsa Allah ya sa muna cikin rahman nan inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai na'am والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين- والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك القول العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وأن آية الله مدوكين سركي ينا cewa والسابقون الأولون to yayin da Allah madaukakin sarki yayi magana akan munafukai yayi magana akan larabawan ƙauye to yanzu kuma sai ce to kuma ga waɗansu first class mutane yanzu za mu yi magana akan masu daraja ta ɗaya wasabiquna alawwaluna waɗannan mutanen nan alawwaluna na farko farkon nan wanda suka yi rigaye min almuhajirina daga cikin muhajirai wal ansar da kuma cikin ansarawa wallazina taba'uhum bi ihsani muhajirai waɗanda suka yi ƙaura suka baro garuruwan su suka dawo madina ba ana nufin sai muhajirin da ya bar makka kadai ya tashi daga makka ba ya tako akwai mutanen da suka yi hijira ba 'yan makka bane daga garuruwan suka baro suka tako waɗannan wanda dama Allah subhanahu wataala ai yayi magana akai wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru wa in istawsabukum fi dini fa alaykum an-nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq waɗanda suka yi imani ba su yi hijira ba to babu wani wil- walaya ko soyayya wilayar da ke tsakaninku da su na manzo Allah da yake cewa lakum malana wa alaikum ma alaina abinda duk muke claiming namu ne yana nan a gare ku kuma za- naku ne za ku samu abin da duk yake kan mu ya wajaba akan mu kuma naku ne yana nan akan ku haƙƙin da muke da shi namu kuma kun shiga ciki haƙƙin da yake da shi muke da shi akan mu kuma ya hau kanku amma idan ba su yi hijira ba to Allah ubangiji ya ce ba za a kama ba sa cikin wannan abu malakum min wala yatihim min shay'in hatta yuhajiru har sai sun yi hijira wa in istansarukum fi dini idan suka nemi nas- a, taimakon ku a cikin addini fa alaikumun nasru za ku je ku taimake su illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai idan sun nemi taimakon ne a bisa waɗansu mutanen da su suke gaba da su ashe ku kuma kun yi aminci da zaman lafiya tsakaninku da waɗancan mutanen sai waɗannan masu imanin naku wanda ba su yi hijira ba sai suka ce ku zo ku taimake mu za mu yi yaƙi da kabilar wane alhali kuka kuna da hudna da kuma fahimtar juna da sulhu tsakaninku da waɗancan mutanen so ba za ku je ku taimaki waɗannan duk da su imanin nan nasu ba akan waɗancan mutanen domin ba su yi hijira ba amma in sun yi hijira to kuma yanzu shikenan wa in sansarukum bi fa alaikum an-nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq to saboda haka ashe kaga kenan anan waɗanda suka zamanto masu imani a cikin waɗanda suka yi hijira to duk za su shiga cikin wannan aya al-muhajirin wal ansar waɗanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallazina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda suka bibiyi waɗannan mutanen bi ihsanin da kyautatawa to dukkanin su radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar Allah ya tanadan musu jannatin aljannatai wanda tajri tajri tahtaha al-anhar koramu suna kwaranya a karkashinta kuma khalidina fiha abada za su zama za su zama madawwama zama a cikin waɗannan aljannan nan da za a sa su abadan har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake babba ya zama Allah ya ba wa mutane aljanna sun shiga ciki kuma sun dawwama a cikin wannan aljannar ni'imar da suka samu baki daya Allah ubangiji ya tabbatar musu da ita ina gaya mana irin abubuwan aljanna wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisin Abu Hurairah yana cewa mawdi'u sawti ahadikum fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha gurbin da ɗayan ku zai ajiye wannan dinsa kawai a sawt dinsa me iya bulalarsa sawt ahadikum bulalarsa ya cin inda zaka ajiye bulala kawai tafi duniya da abin da ke ciki kaga ai abun ya wuce yadda kake tunani ma la ainun ra'at ne wala uzun sabiyar wala khatar ala qalbi basharin mutum bai taba tunanin wannan ba saboda haka wanda Allah ya sa aka samu wannan ya samu wannan rabo to hakika ya samu babban rabo Allah ya sa muna daga cikin masu wannan babban rabo din nan wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar wannan malamai sun yi maganganu akan suwaye as-sabiquna alawwaluna din nan akwai riwayan da ibnu jarir ibnu munzir ibnu abi hatim suka yi daga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu yana cewa as-sabiqun al-awwalun nan da ake magana sune allazina sallawu al-qiblatayn mutanen da suka yi sallau al-qiblatayn suka yi salla a matsa qiblatayn wato sun yi a wannan tsohuwar al-qiblar lokacin da ake kallon baitul maqdis da kuma yanzu bayan an saukar da kad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra duk inda kuke ku kalli nan saboda haka aka yi tahwilin kibla wanda har yanzu masjidul qiblatayn yana daga nan yana daga cikin masallatan da Allah ya sa rushe-rushen Saudiya bai bi ta kansa ba dan har yanzu yana nan shi amma sauran guraren ai akwai waɗanda da an rurrushe su amma shi yana daga cikin 'yan kaɗan da suka saura yana nan masjidul kiblataini akan wannan saboda haka akwai inda yake a wannan masallacin ne wanda aka saukar da abin da yasa aka ce masa masjidul kiblataini din wani mutum ne ya zo wucewa sai ce musu ya gansu suna sallah wasu sun ce sallar azhar ne sun yi raka'a biyu a nan sai ce musu kai jama'a ai Allah ya saukar wa manzon Allah wata aya ya ce a juya a kalli masjidil haram suna cikin sallar kawai sai suka juya sai zamanto sun koma dan dan suna opposite ne wannan alƙiblar tana ta can wannan tana ta nan kamar haka ne saboda kawai sai aka koma sai liman ya koma baya ma mu suna gaba eh an juya ai haka ne to haka abin yake haka suka yi sallah din saboda tsabar imani na sahabbai sun san ba wajen da za a yi wasa bane wannan to shi abu musa al'ashari ra'ayinsa ya tafi akan cewa mutanen da suka yi sallah a kiblataini ne su ne as-sabiqun al-awwaluna haka wannan shine ra'ayin sa'id ibn al-musayyab shi ma akan haka ya tafi amma wasu malamai sun yi magana suka ce a waɗansu daga cikin a magabata suka ce waɗanda ake nufi da as-sabiqun al-awwaluna mutanen da suka yi bai'atul ridwan ne yan hudaybiya akan wannan shafi'i ya tafi domin ra'ayin amir bin sharahil ash-sha'bi kenan ash-sha'bi shi kuma akan wannan ya tafi an ce al-hasan al-basri ma ya tafi akan wannan ra'ayin yayin da waɗansu kuma daga cikin magabata suka ce a'a abinda ake nufi akan as-sabiqunan nan to ana nufin waɗanda suka yi rigaye a cikin musulmai kawai ake nufi akwai waɗanda ma suka ce 'yan badar ne ake nufi akwai waɗanda suka ce waɗanda suka yi hijirar farko zuwa habasha ɗin nan ake nufi to amma abin da dai ake wannan aka sai aka ce to duka baki dai waɗannan ɗin duk suna iya shiga ciki duk sun shiga waɗanda suka yi sallar kibla tare a sabiquna ne waɗanda suka yi hijira sabiquna ne waɗanda suka yi hijiran habasha a sabiquna ne waɗanda suka yi bai'atul ridwan a sabiqun ne ƴan badar dukkanin su haka ne saboda shi akwai abinda malamai suka yi magana akai kamar yadda alqadi abubakar ibn al-arabi yayi magana akai yace as-sabqu da aka yi magana a ciki yana daukan abubuwa guda uku yace as-sabqu fi sifa yace was-sabqu fi zamani akwai asabbu fil makan to kaga in haka ne ka kowane zai iya shiga ciki asabbu sifatan imani ne wanda suka yi rigaya a imani wallazi ja min bani yakuna rabbana fil na wal ikhwani alladhina min sabaquna bil iman to kaga kenan asabbu fil iman sifa to kaga ashe ana iya samun wani wanda yana cikin can amma baya cikin waɗannan yana cikin waɗancan yana cikin waɗancan ana iya samun wanda duk ya haɗe baki daya ko ana iya samun wanda ya sallah kibla ta ni amma bai je hudaybiya ba amma ya an ce a sifa ake nufi to in imani ne to diya shiga ciki to akwai kuma na zamani wato na zamani shine waɗanda suka riga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna kai kaga anan la yastawi minkum man anfaqa sai ce min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du yani min ba'di al-fath wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu to ai kaga wannan an yi tahdidi an yi tahdidi na lokaci ake bukata na wannan akai sai kuma makan na bagiran waje waɗanda suka zauna tare da shi a makka kafin ya banna ko kuma waɗanda suka je habasha ai wajen ne kaga wanda bai je habasha ba baya ciki saboda haka sai ce to saboda haka wannan ayar ta zama a am ba sai ta yi tafsiri ba ta game baki daya a ce baki dayan su ake nufi da sifa din da waje da zamani to in ko haka ne to duk za a samu jama'a da yawa sun shiga ciki saboda haka sai muka ce to mu haɗe baki ɗaya alkurdabi ya ce to duk sun shiga dukkaninsu da su ake magana akai amma dai yanzu asbaqiya sai a ce to mu ɗauki asbaqiya a matsayin afdaliya ba rigaye na wannan ba asbaqiya misali ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ya ce bilalu sabiqul habasha suhaib sabiqul rum salmanu sabiqul furs kaga kaga a nan wajen a cikin su kaga kowane daga cikin su ba za a iya cewa ga wanda ga maganar rigaye na wani ne ya riga musulunci ba a'a cikin mutanen gari kaza wani ne ya riga wannan shine abin da ake magana akai saboda haka sai aka ce a'a ko kuma abin da ake nufi a sabiqun al-awwalun nan ana nufin wanda ya riga musulunci to kaga nan ma akwai ikhtilafi wa ya riga musulunta wasu suka ce a ai wanda ya riga musulunta sayyidina abubakar ne radiyallahu anhu kamar riwayoyin da aka yi daga abdullahi bin abbas da ra'ayin hassan ibn thabit da asbabin tabi bakar siddiq duk sun tafi akan cewa sayyidina abubakar shi ya riga musulunta akwai wata riwaya da ta nuna cewa a a ba shi bane Aliyu ne ya riga musulunta shi kuma an yi wannan riwayar daga Sayyidina Ammar bin Yasir an ruwaici wata daga Salman al-Farisi an ruwaici wata daga wajen Al-Miqdad bin al-Aswad an ruwaici wata daga shi Abdullah bin Abbas sai an ruwaici wata daga wajen Al-Hasan duk cewa Sayyidina Ali ne ya riga musulunta akwai waɗanda suka nuna cewa a'a sayyidatuna khadija ummul mu'minin radiyallahu anha ita ce farkon musulunci wasu suka ce a'a zaid ibn haritha ne shine farkon musulunci to shi ne sai aka ce to idan za mu haɗe shine ishaq bin rahawiyya aw rahawaihi aw rahuya duk ana ce masa haka ishaq bin rahuya ko ishaq bin rahawaihi ko kuma ishaq bin rahawiyya duk ana gaya masa haka sai ce yana cikin malaman hadisi sosai sai yana ma daga cikin shuyukul bukhari yake cewa to ai abinda zamu ce a cikin maza rijal abubakar ne a cikin mata khadija ce a cikin yara aliyu ne saboda lokacin bai wuce shekara bakwai takwas ba sanda aka fara maganar bisa a cikin barori zaid ibn haritha ne radiyallahu anhu a cikin bayi al-abid bilal ne yasa in an yi haka to shikenan an yi balancing an yi an yi adjusting abun ba yanda za a ce wannan shi ya riga wannan shi kawai saboda za ka kalla za ka cewa baki ɗin sa dan wasu suna magana suna cewa kai ku gane wani abu guda ɗaya fa manzo Allah san da ya fara samun ah, wani abu wanda yake na rikici a wajensa wa ya fara sanin halin da yake ciki Khadija zammiluni zammiluni ne da yazo ya fada sai da a wajen sai da Abubakar bai zo ba a cikin wannan abu to ala ayi halin dai yanzu ba maganar musamman ya riga musulunta bane ko ba riga wannan maganar imani ake so mu yi a cikin wannan abu tabbas mun sani abubakar yana da matsayi a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi a musulunci tabbas mun sani sayyidina ali yana da matsayi a musulunci yana da matsayi a wajen manzo Allah tabbas mun sani sayyidina sayyidatuna khadija tana da matsayi a wajen manzo Allah tana da matsayi a musulunci tabbas mun sani sayyidina zaid ibn harifa yana da matsayi a wajen manzo Allah yana da matsayi a musulunci har ma ana cewa shi kadai ne wanda duk duk duk waɗannan manya-manyan ga- dakarun nan gagarumin mutanen nan na muhajirai da ansar ba wanda Allah ya ambaci sunansa alkurani sai zaidu kuma bin harifa ne zaid ibn harifa wanda dan har ana ce masa ma dan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah har zuwa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin Allah ubangiji yace to haka za a yi to don haka idan mun lura da waɗannan abubuwa za mu ga ashe maganar asbaqiyya din kanta ba ita ce abin da ake nema a gare mu a ce maka a wa ya fara musulunta a wane ya riga a wane ya riga a wane ya a almuhim kai dai ka san sun riga ka ai wallazina jawu min ba'di yaqulu rabbana fil nar ikwanina allazina sabaquna bil imani sabaquka bil imani shikenan dan haka ba yanda za ka yi da su sawa'an waye riga wani o wani kai sun riga ka ai sun riga ka sun riga babanka sun riga kakanka don haka sun samu rigayi minal muhajiri ne wal'ansa to a nan ana magana ana cewa a sayyidina abdullahi bin abbas radiyallahu anhu akwai riwayan da aka yi a wajensa haka akwai riwayar da ibnu jarir yayi da isnadin sa har zuwa ga sayyidina umar radiyallahu anhu akan shi ya karanta wannan aya yace was-sabiquna al-awwaluna sai ce minal muhajirina sai ce wal ansaru allazina tabauhum bi ihsani saboda haka ya ya dauki wata jimla musta'nafa yayi istinafin wata magana sai ya zama magana ta kare wasabiquna alawwaluna min almuhajirina waɗanda suka rigaye na fari fari nan daga muhajirai sai ce wal ansaru da kuma al ansar su da ce as-sabiquna wannan zai zama aqafi akan as-sabiquna din dan haka shi ma zai zama marfu'i was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajiruna min al-muhajirina sai ce wal ansaru alladhina tabauhum bi isanin radiyallahu anhum wa radu anhu to sai zaid ibn sabit ya ce masa a'a amirul mu'minin ba haka take ba yace da aka ce wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wannan min din ita take aiki tab'idiyya ce ko ko a ce ta bayani ce dan waɗanda akwai masu so su tantance wasu daga cikin sabai suna cewa min din tab'idiyya ce wannan ra'ayin ba ma tare da shi eh haka wai kenan sai a ce wasabiquna alawwaluna min ba'd almuhajirin wa min ba'd alansari to haka suke cewa to amma dai mu muna so a haɗe baki daya a cikin wannan abun wannan wani lungu ne wanda shi kuma wani mai wani abu ne daban amma dai wannan mu yanzu akan wannan muke sai na Umar radiyallahu anhu sai ya ce a'a kai a samu wanda zai raba mana gargama ya ce to wajen wa zaka je ce mu je wajen Ubay ibn Ka'ab in alqur'ani in magana ta shafi alqur'ani yana yawan zuwa wajen Ubay ibn Ka'ab sai ya ce masa wannan dan uwan nawa gani abin da nace shi kuma yace a'a saboda haka kaga a bisa kira'a da sayyidina Umar yayi yace was-sabiquna al-awwaluna min al-min al-muhajirin sai ce wal ansaru allazina kaga ya cire wawun din ya cire shi wal ansaru allazina tabauhum bi isanin da kuma al ansar wanda suka bibiyi muhajirai da kyautatawa to radiyallahu anhu wa radu anhu to da zaid ibn sabi yace masa ba haka bane yace a zo wajen ubay ibn ka'ab yace masa ubay ibn ka'ab ya yake ce gaskiya ba haka take ba yace ya take ce wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari wallazina tabauhum bi ihsani har zuwa karshen aya sai ce haka kaji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kuwa haka naji yace ko ba a a amirul mu'minin yace ai wannan abun ma gashi ai yana da saukin fada akan wannan abun yace to ah kamar yaya yace ah wallazina amanu wa hajaru wa jahadu ma kun fa ulaika minkum wallazina amanu min ba'du wa hajaru ko wa jahadu ma kun fa ulaika minkum yace to kaga wannan ma alqur'ani ma ya fada yace fa ulaika minkum ko akan wannan yace eh to gaskiya ne kuma wannan ma akwai wannan akai sai ce haka nan kuma wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم yace aka ga kaga shi ma wannan min ba'dihim din nan wannan kuma da aka ce fa ulaika minkum suna daga cikin ku ai kaga kaga shi kenan su ma sun shiga cikin ku kenan ai yace to to ashe haka ne wannan abu yace to wannan shine abin da ke faruwa a ciki don haka wannan ayoyi din suna magana akan cewa wannan shine abin da aka faɗa na cewa as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wa min al-ansari dan shi sayyidina Umar yace da ina zaton cewa wani martaba ce kololuwa wanda Allah ya kai mu ba wanda zai iya kai mu kaiwa wannan wajen mu kadai aka barwa yace a'a abu ansaru masu masu an hada ku da su a nan wajen saboda haka wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wasabiquna al-awwaluna min al-ansari saboda haka duk akwai su akan wannan to wallazina tabauhum bi ihsanin ta wallazina tabauhum bi ihsanin suka bibiye su da kyautatawa gobe in Allah ya kai mu zamu bi su da kyautatawa insha Allah ta'ala wannan mun kwana waje mai kyau wa adala min jannatin tajri ta ta al-anharu khalidina fiha ibnu kathir yana cewa min tahtiha to ban san aka masa me ban san menene dalilin da zai sa a ce an ware kafa din ba amma zan na san dai general hukuncin yin kaho a musulunci hukuncin yin kaho a musulunci matsala ce wacce aka yi sabani a tsakanin malamai a cikinsa jumhur na malamai mafi yawansu wato shine shafi'iyya da hanafiya da malikiya sun tafi akan cewa kaho baya karya azumi yin kaho baya karya azumi suka dauki madogararsu daga hadisin Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma wanda Imam al-Bukhari ma ya kawo shi a sahih dinsa na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi masa kaho yana azumi kuma yana da harami yana da cikin harami aka mar kaho kuma yana da azumi a bakinsa kaga anan ya nuna cewa azuminsa bai karye ba kenan bai warware ba wannan kenan amma ra'ayin hanabila a wata magana tasu da kuma waɗanda suka biyo bayan su kamar su shafi ibn taymiya da almajiransa sun tafi akan cewa kaho yana warware azumi su kuma sun tafi akan su ma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin da Imam Ahmad yake riwaya daga Rafi' bin Khadij akwai wani kalar wannan hadisin daga Shaddad bin Aus inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa afṭara al-hajim wal mahjum wanda yayi kaho ya zuko da wanda aka yi wa kahon dukkanin su a azumin su ya warware sun ci abinci automatically to kaga kenan matsala ce mai sabani to amma ni akwai abin da nake istikraji akan wannan maganar akai shine shin wannan kahon ba za a iya bari in an sha ruwa a yi ba ni abin da nake magana kamar maganar allura da muka yi magana akai kenan idan dai har ya zama kana cikin yanayi ne wanda sai dai a dauko karangaranga baka san a inda kanka yake ba to ai addinin musulunci ya ya ya baka dama shari'a ta shar'anta maka ka ajiye azumi domin wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai ka ajiye azumi kuma yanzu kan bai saboda baka san inda kanka yake ba idan kuma har kana iya ganewa a kai shine me zai hana ba za ka yi haƙuri idan an sha ruwa ba ka je a yi ma allurar ko ka je a yi ma kafan saboda haka ni a tunani na ba magana zance a ce yana karya azumi ko baya karya azumi ba idan dai har ka kai gargara ko kuma ba gargara ka kai bakin kofar mutuwa kenan a ba gargara ba idan ka kai ka galabaita yawa in ka galabaita baka san inda kanka yake ba to kaga anan wajen an baka dama ka ci abinci sai na ruksa ruksa gashi Allah subhanahu wataala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana so a je wa ruksarsa kamar yadda baya so a kaba azima din kamar wani wani wani abu ne wata dama ce za a baku sai ka ce a kai baka so ba za ka karba ba Allah ya baka dama ka ki karba to zai ce maka to kuma inda ban bada dama ba sai ka cika dab da dab kuma in ko ya haka mannu kike lisaba uzur saboda haka kaga mutum yana iya bari in ya sha ruwa sai ya kafansa shikenan insha Allah ta'ala kuma babu wata matsala wallahu ta'ala alam to wannan dai kam hakika dattaku da kuma gaskiya bai kamata ya bari ya sa ya kara din ba saboda dalilai na farko shine tana iya yiwa karin da zai yi ya sa kasuwar ta nauyi to kaga ya cuci mai kayan sannan na biyu kuma tun da yana sallamarsa to ba yana sallamarsa bane based on cinikinsa yana sallamarsa ne na duk kullun zai sallame shi saboda haka ko ya yi ciniki ko bai yi ba kaga zai sallame shi to kaga ai babu dalilin da zai sa ya ta karawa fiye da kudin kaya har kasuwa ta yi nauyi bayan kuma ko da ba sai komai ba kuma mai gidan yana sallamarsa so da haka ni ina ganin da yana daga cikin dattaku ya zama ya yi abun da zai zamanto na gaskiya ba sai ya kara wani abu ba ya sayar a hakan tun da dai shi wannan ƙarin zai ɗauka ya sa a aljihunsa ne kawai kuma shi kuma yana biyan sa to abinda zai biya shi nan idan ya zama akwai albarka a cikinsa to sai kaga Allah ya sa albarka a cikinsa ba taruwa a aljihunsa da yawan bane zai sa albarka a ciki muna fata Allah ya sa mu dace na'am alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ma sha Allah la quwwata illa billah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna اللهم اقسم لنا من خشيتك ما ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله